أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتم من للتاف من بقية المستفيد شرح للتاف منية المريد بقية المستفيد لكافنين سيدي محمد al'arabi ibn asa'ili muna cikin al-matsalabul ula shafi na goma sha biyar za mu tashi daidai inda yake cewa wamin maktasa biyu ulama ulbaɗi ne aidan yana daga abin da malaman baɗini suka keɓanta da shi amman siwahum gabarin wasunsu daga cikin abin da suka keɓanta da shi ma'arifatuhum bi amradul qulubi saninsu da suke da shi game da jinyace-jinyace na zukata jinya ta ma'ana fa ba jinya hissiya ba ba ciwon zuciya irin su hawan jini ba shi ake nufi ba ciwon zuciya ko jinya ta zuciya ta ce wanda Allah ya ishara cikin ƙul'ani ya ce fi ƙulubihim maradun fa za da humullahu marada ai ba ciwo ne na zahiri da suke jin zuciyarsa tana ciwo ba a'a munafurcin nan da yake cikin zuciya shine Allah ya siffanta da jinya fi qulubihim maradun to munafurci jinya ce guda ɗaya daga cikin jinyace jinyace na zukata Qur'ani ya ga maka maradun ne nan kuma amradul qulubi to ashe munafurcin ba shi kadai bane akwai hasada tana cikin cutar zuciya akwai mugunta keta tana cikin cututtukan zukata akwai girman kai yana ciki akwai gillu yana ciki da sauran abubuwa dai wanda yake zama jinya ne ga zuciya ta ɗan adam to daga abin da malaman baɗini sufaye a rufai suka keɓanta da shi bambancinsu da malaman zahiri ma'arifatuhun bi amradul qulubi ilimin da suke da shi game da jinyace-jinyatan zukata alaka sarrafiya duk da yawan waɗannan cututtuka na zukata gaba ɗayansu su sun san su wakti lafi an wa'iha duk da sassaɓawan nau'o'in waɗannan jinyace-jinyace duk sun san su sun san irin nau'o'inta duk tilafi maratibin nafsi da irin sassaɓawan martabobin zuciya ɗin wa ma'arifatihim bi adwiyatiha da kuma sanin su da magungunan cututtukan nan na zukata sun san jinyoyin kuma sun san magungunan su jumlatan a dunkule sun sani wa tafsilan da kuma a rarrabe sun san cututtukan zuciya sun san magungunanta jumlatan wa tafsilan wa min zalika yana daga abin da ya bambanta malaman baɗini da malaman zahiri aiban ma'arifatuhun bi adabi hadaratul haqqi jalla wa ala sanin su da suke da shi game da ladabobin fadar Allah alhaqqu tabaraka wa ta'ala jalla ya daukaka wa ala ya girmama sun san irin laduban da ya kamata a yi halara ta Allah fi bisadi takalifi shar'iyya a cikin shimfiɗa ta takalifi na shari'a din ma a cikin bangaren da malaman zahiri suke tinkahu ilimin shari'a eh to su sun fi sanin ladabin da ya kamata a yi a cikin takalifi da Allah ya tsora wa bawa na shari'a fi jami'i maqamati dini a cikin dukkan mukaman addini in ya ce maqamatu dini yana nufin maratibu dini salat maqamul islami wa maqamul imani wa maqamul ihsani shine yake nufi anan fi jami'i maqamati dini fa inna li kulli maqamin minha adaban domin kowane matsayi na makamuddini akwai wasu laduba da ake nema laduban da ake nema ga wanda yake cikin makamul islami daban ne da laduban da ake nema ga wanda ya kai makamul imani ladubban wanda ya kai makamul ihsani daban ne da wanda yake makamul imani ina fata an gane domin ne kulli makamin min ha adamu kowanne matsayi daga cikin martabobin nan guda uku yana da ladubbansa ta kusuhu da take keɓance shi la ya arifu ɗariƙal mosu da fiɗal amali da tilkal adabi ba wanda yake sanin hanyar da ake saduwa zuwa ga yin aiki da waɗancan ladubba illa ulama'ul baɗi sai malaman baɗini su ne arifai masana Allah قال شيخ العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه dattijan malamin nan al'arifu billahi ta'ala masanin Allah ta'ala wanda a baya malam ya gaya mana cewa da shi ma a farko yana inkarin ilimin baɗi ne shi abdul wahabi sha'arani yana cewa duk wanda yake da aure akwai wani ilimi bayan ilimin da yake hannunmu na ilimin nukul da ake ciratowa wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane har zuwa ga manzon Allah wato ilimin salsala da kuma asanidu daga malam wani zuwa malam wani har zuwa ga mai shi to duk wanda ya ce akwai wani ilimi daban saɓanin wannan da yake hannunmu to wannan baɗiniyun ne a ya gaya mana ɗan hakika ne a zamanin suna ce masa baɗini a yanzu kuma aka canza tarihi ake cewa ɗan hakika to shi da kansa daga baya da ya gano zauki na wannan ma'arifa sai gashi ya dawo kuma ya canja matsayinsa ya yarda da ilimin batinin ya sallama kuma har yana karɓar ilimin a hannun arifai har ya zama shi ma kuma shehu na ɗariƙa da shehinsa aliyul khawas ai duk mun karanta a baya to saboda haka anan ya ce maka a shekul arifu billahi ta'ala wannan bayan ya zama arifi sufi sayyidi abdul wahabi sha'arani radiyallahu anhu yake faɗan wannan fi ɗabaƙati a cikin littafin na ɗabaƙat kitabu ɗabaƙat ga abin da yake faɗa a cikinsa yana cewa wa kana sayyidi ali ibn sayyidi muhammad wafa da gani wannan kasan sunan sufaye ne yana nakalto zancen wani babban sufi yace sayyidi ali ibn sayyidi muhammad wafa wa kana ya kasance ya ƙuri yana faɗi yana cewa minal mutafaqihina daga cikin masu neman ilimin fikihu tastafiru da'awar ilimi bi hakamin dini za ka fa'idanci da'awa ta ilimi game da hukunce-hukuncen addini ka sani almutafakihu na daban alfukaha'u kuma daban aka sai alfukaha'u to wanda suka kai ƙololuwa cikin ilimin fikihu kuma suka san wani abu na ma'arifa su ne alfuqahu ya gaya maka tarifin alfaqihu a baya ko amma ka ce almutafaqihu mai neman fiqhu kamar almutaallimu ne mai neman ilimi to da yawa a wajen su ne zaka fa'idanci da'awar ilimi ko da'awai da'awar sanin hukunce-hukuncen addini da'awa ce sanin nasu ba matabbaci ba ne sai sun zama fuka ha'u suka hada shari'a da hakika to sannan suke zama faƙihai na hakika wannan fa sayyidi ali ibn sayyidi muhammad wafani yake faɗi yace wa min al ulama'il amilina daga wajen malamai masu aiki da ilimin wancan da'awar sanin hukunce hukunce ne kawai a wajen su in ka zo aikin bai cika ba ba kowanne ilimi ne suke aiki da shi sun san shi dai ga hukuncinsa in wajibi ne in haramun ne in mustahabbi ne in makaruhi ne in ja'iz ne duk za su gaya maka amma ba kowannen su ne yake ɗabbaka wannan ilimin a aikace ba su ne mutafakihuna za ka fa'idanci da'awar ilimin hukunce-hukuncen addini eh akwai shi amma sai ka zo wajen al'ulama'ul amilun malamai masu aiki da ilimin sun zama alfukaha'u sun tashi daga almutafaqihuna sun koma alfukaha'u to daga nan ne tastafidu zaka fa'idanci al'amala bi ahkamid din yin aiki da hukuncen hukuncen addini to fanzur kai da kanka mai karatu ka duba ayyul fa'idataini wacce wacce ɗayan fa'idodi ne guda biyu a ƙarabu ƙurba inda rabbil alamina mafi kusancin kusantarwa ga Ubangijin talikai subhanahu wa ta'ala, tamsik da ya sai kai riko da ita. A ce waɗancan dai tastafiru da awal ilmi bi ahkami din kana fa'idantar da'awar ilimi sanin hukunta-hukunta addini kadai kake samu a gunsu amma waɗancan alwamalu amiluna za ka fa'idanci yin aiki a aikace bi a hakamidin da hukunta-hukuntan addini in aka ce wanne ya kamata ka yi riko da shi shi ne al'ulama'ul amilun tunda a wajensu ake koyan yin aiki da hukunci na addini to fastam tuk biya sai ka yi riko da ita wai za ƙara rakar mutafakihuna idan masu neman ilimin fikihu suka ce maka suna ma inkari suka ce maka mastafatta mina sufiya a sadiƙin me ka fa'idanta a zamanka da sufaye a sadiƙina masu gaskiya sufayen wai ba ‘yan da'awa ba ba muna da'awar tasawufu ba sufayen a sadiƙina na gaskiya da ka je ka makale musu suna baka aurare da azkarai me ka fa'idanta me ka samu a wajensu fa kullum to ka cewa waɗannan almutafaqihuna istafattu minhum husnal amali na fa'idanci kyakkyawan aiki na addini minhum a wajensu bi mastafattu minkum da irin abin da na fa'idanta a wajenku min aqwali ahkamid dini na faduduwa hukunce hukuncen addini ko abin da na samu a wajen ku faduduwa ne kawai aiki ne ba cika wato fadi ne ba cika fadi ne babu aiki da shi abin da na samu a wajen ku aqwalu ahkamid dini faduduwan hukunce hukuncen addini su kuma a wajen su na samu al'amalu bi ahkamid dini ina fata an gane saboda haka kar ku yage ni da su da a wajen su nake koyan aiki ku a wajen ku na san shari'ar kaza halal ne kaza haramun ne amma a wajen su na koyi ɗabbaka yin aiki da ahkamu din wannan in ji sayyidi ali ibn sayyid muhammad wafa wanda abdul wahhab sha'rani radhiyallahu ya hakaito daga wajen wannan ha yana daga abubuwan da ya bambanta malaman batini da malaman zahiri fitar da mati sheikh sayyidi ali al-mazkur ya zo cikin targama shi wancan sayyidi Ali ibn Sayyid Muhammad Wafa wanda aka ambata radiyallahu anhu yace wa kamak tasa ulama'ul badin bi ma'rifati tariqi kamar yadda malaman badi suka keɓanta da sanin hanya almuwassilati ila al'amali shar'iyya hanya da take sadarwa zuwa ga yin aiki da ilmomi na shari'a ka gane ai az-zahira na shari'a ta zahiri walbaɗina da kuma shari'a ta baɗini fi bisaɗil mu'amala da a cikin shimfiɗa nan ta mu'amala mu'amala tsakanin bawa da ubangijinsa ita ce ibada da mu'amala tsakanin bawa da ababen halitta yan uwansa to fa kazalika haka nan waɗannan malamai na baɗini ikitar su aiza sun keɓanta kuma bi malam yusharikuhum fihi ghayruhum da abin da wani su da yayi tarayya da su a cikin sa ba min ulumil ma'arifil ilahiyya shine ilmomin ma'arifa na sanin Allah wal haqa'iqil fardaniya da ilimin haƙiƙa na ta Allah fi bisadil mukashafa can kuma a cikin shimfidar kashafi sun yi mu'amala da malaman fiqhu ka gane ai fi bisadil mu'amala a ilimin zahiri kenan sannan kuma sun keɓanta abinda malaman fiqhu ba su da shi fi bisadil mukashafa cikin shimfiɗar nan ta kashafi wa khuzuwatil mushahadati da kuma rabon nan na ilmul mushahada li'annahum domin su malaman baɗini arifai hasalu ala ilmi tauhidil khas sun sadu da ilimi ilimin tauhidi keɓantacce bil kummali a wajen kamilai min alkhawasi na keɓantattun bayin Allah min ɗariƙil kashfil haƙƙani ta ɓangaren kashafi na haƙiƙa wa shuhudul iyani da kuma gani na ido wa hadha ilm wannan ilimi na ma'rifa huwa alladhi taqaddama lana shine ya gabata gare mu a can farkon al-matlabul awwal annahu yusamma ilmul mukashafa ya gaya maka shi ake cewa ilmul mukashafa li'anna sahibahu domin ma'abucin ma'abocin wannan ilimi yukashafu ana yaye masa hijabi min al-ma'rifati billahi na sanin Allah ta'ala wa bi asma'il husna ana masa kashafi na sanin haƙiƙanin sunayen Allah ta'ala al-husna kyawawa wa bi sifatihil ulwa da kuma sanin sifofin Allah madaukaka bima la tudrikul uqulu ta hanyar da hankulan masu hankula baya iya liskarsa wala yati alaihi al-maqulu ba wani abun faɗi da yake zuwa ta wannan bangare ilimi ne da ake sanin sa da yayewar hijabi a zuciya da kuma yayewar hijabi ga ido ba abin da ake karanta shi a littafi ko ake sauraron sa a bakin maluma bane shi yasa sai maka wala yati alaihi al-maqulu wani abun faɗi baya iya zuwa ta wannan bangare wa huwa a'la darajati fi tauhidi wannan kuma shine kololuwan darajoji cikin tauhidi na kadaituwar Allah li'annahu domin shi wannan ilimi na batini na kashafi in ma ta kalibi ko dai bangaren latayuwa ne da shehinka ya baka auradai da zikirori wato ka dinga yin su dare da rana har ka ɗanɗana abin da shi ma yake ɗanɗanawa kaga anan takalidi ne kala ta yi ne da shehinka da ya laƙana maka wannan auradai wa huwa tauhidul awam wannan a wajen arifai din ma shine tauhidin amawa gama garin muridai wa in ma nazari ko kuma ya zama ilimin baɗinin naka nazariyun ne wanda kai ma ka ɗanɗana kuma ka gani wa huwa tauhidu ahalin nazari min ulama'i zahiri shine ilimin ma'abota nazari duba da ido min ulama'i zahiri na malaman zahiri alƙasiri da masu taƙaita wa alamar tabbata ahalin azwaƙin irfaniya wanda suka taƙaita ga martaban ma'abota zauƙi al'irfaniya na ma'arifa wa'in ma kashafi to ya shiga wancan ɓangaren ko kuma ilimin kashafi ne shuhudi wanda zuciya take halartar halara ta ubangiji wa huwa tauhidul arifina billahi ta'ala wannan shine tauhidul arifai masana Allah ta'ala wa hadha al wannan ilmi na biyu kashfi shuhudi ilmul arifina billahi ta'ala shine al-ilmu hasaba ma taqaddama min an-naw'i sani shine hakikanin ilimi kamar yadda ya gabata a nau'i na biyu min nau'ai ilmi al-batin na nau'o'i biyu da ya ga muna na ilimin batini wa huwa natijatul awwal bin naw'il awwal kuma shine natija ko amfanin aiki da nau'i na farko allazi huwa ilmul mu'amalati fi zahiri wal batin shine ilmin mu'amala tsakanin bawa da ubangiji da mu'amala tsakanin bawa da bayin Allah fi zahiri a cikin zahiri wal batin da kuma batin kama anna ilmul mu'amalati kamar da ilmin mu'amala natijatu ilmin zahiri shine amfanin ilmin zahirin to faƙarit ta ba halaka haƙiƙa ya kai mai karatu ko mai sauraro ai ya riga ya bayyana gare ka bi hamdulillahi ta'ala tare da godiyan Allah ta'ala me bayyana man sha'ulu mi ahlil kamali mafarin ilimin ahlil kamali sune arifai masana Allah wa asarata ala ba'd ma yushiru ila mumtaz bi min al asrari wa asarta kuma kayi gamo ala ba'd gashashin ma yushiru abinda yake nuni ilaman ta zo biyu zuwa ga abin da suka bambanta da shi min asrarul azwaqi na asirai na zauki ala dariqil ijmal abu sa ta farkin dunkula zance to alhamdulillah sai tambihu yawa mun kawo kusan karshen wannan almatsalabul awwal sai tambihi sai kuma tazyini insha Allah alhamdulillah